أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو كان في الأرض ملائكة يمشون منمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا kamar yadda kafirai suke cewa cikin abubuwan da suke nema lan ta tufajjir lana min ardi yanbu'a aw zuwa aw tusqita as-samaa kama za amsa da kisawan aw tati billahi wal malaikati qabila ko kuma ka zo mana da Allah da mala'iku mun da gaba su zo su gaya mana kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to an ba da amsa akan maganar mala'iku ba ba da amsa akan Allah ba sun ce lauka na sai Allah ya ba da amsa ya ce suna neman mala'iku su zo a ƙasa su yi magana da su ka gaya na filar di mala'ikatun yamshu na mulma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula ka gaya musu ai nan duniya nan ‘yan adam ne muka ajiye a kan duniya suke bauta mana mala'iku zo nan duniya sun zo aiki ne ba sun zo zama ba ne dan adam su ne mazauna wannan duniya saboda haka muke aiko musu dan su ji daɗin fahimtarsa domin ba mala'ika ba ko aljani ne ya fito mana nan kamar yadda Allah ya halicce shi to sai tsoronsa ya hana mana tsayawa kusa da shi ma ba balle mu ji maganarsa ya inda mala'ika ne ya zo nan yace zai gaya mana zai gaya mana maganan Allah wanda manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam da yake na dauke da jiki na dan adam idan wahayin ya zo ya harraka shi sai an samu wani lokaci tukuna kamun ya sake jira ko lokacin ɗari ne sai ya yi gumi sallallahu alaihi wasallam balle mu ayyuhan nasu saboda haka ubangiji yake ce da dai mutane ne mala'iku ne suke zama a ƙasa to sai mu aiko musu mala'iku amma mutane ne suke zama a ƙasa labudda ne mu aiko musu mutane mu aiki mala'ikan ya zo ya magana da manzon mu manzon mu isar zuwa ga mutane jibrilu yakan zo ko shi ma in ya zo zuwa wani lokaci yakan zo sifan dan adam ko dihiyatul kalbi ko a ce wani balarabe mai tsananin bakin gashi mai tsananin farin kaya haka dai walau ja'alna malaka ajulan wa labasna alaihim ma yalbisun ko da mala'ikan ne za a turo shi wani abu tare da mutane to sai an masa sifan dan adam tukunna idan mala'ikan na rahama ne a ce su ɗauki sifofin ɗan adam kyawawa kamar wanda za su zo su yi mai mutuwa albishir da shiga aljanna mutane za a turo kyawawa amma mala'ika ha kuma in mugu zai mutu to kamar mutane za su cikin wata sifa mai ban tsoro haka Ibrahim samari ne mala'iku ne mutane suka isa gidan Annabi Lutu samari ne mala'iku ne mutane ne saboda haka ai bai dace in aiko mu ce ya zama manzon mutane ba yau da saurare shi mutanen nan ta sauko kusa da mu ai sai ta kona mu balle wani mala'ikan kila ya fi ta girma wallau kana fi dardi mala'ikatun yamshuna mulma'innina ga ya mutu an ba da amsa kan mala'iku amma ba ba da amsa akan Allah ba domin sun ce da Allah da mala'iku nan abin da yasa ba faɗi maganar Allah ba shi kam Allah ya riga ya yanke hukunci ya gaya mana ma yakunu min najis salatuhum wala khamsatin illa wasadisuhum wala min zalika la yakunu illa huma aina ma kanu mutane kada ku sake duk inda mutum uku suka shiga suna rada to Allah yana nan tare da su shine na hudun su in sun kai hudu Allah shine na biyar in su biyar ne Allah ne na shida in su shida ne Allah ya sun kasa haka ko sun fi haka abin da yasa bai soma da kalmar ma yakun min najwasnaini illa huwa salisuhuma ba a ya riga ya bata kalmar a wani wuri yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa ba zai kuma ce inna allaha salisun ba bayan ya ce duk wanda ya faɗi to ko wajen buga misali ba za a faɗi haka ba saboda haka aka- aka ɗauko sama da wannan ɗin ma ya kun min najwa mi- min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ba ce min najwa sunayin illa wa salisuhum ba Ah, saboda haka Allah yana tare da kowa duk inda kowan yake maganan da mutanen da ba su da ilimi ba san Allah ba suke faɗi wai in kace Allah yana kowa yana ko ina kana so ka gaya mana Allah yana har cikin shadda kenan Allah ya shiga shadda Allah in ana maganan Allah ai maganan kowace halitta ma rufewa ake yi balle wata shadda abin da yake cikin shaddan kai ne fa a wurin ka yake kazanta shi a wurin Allah ba kazanta bane yanzu ba a cewa Makka da Madina albiladul muqaddasa kasashe masu tsarki a gari akwai shadda akwai mayanka amma kasashe ne masu tsarki duk da haka saboda haka in ana magana Allah magana komai rufe shi ake yi na halitta Allah yana tare da mu duk inda muke ba tare da yadda kaka abin yake ba Allah ba a buga misalin sa fala tadribu lil amsal kullu qatun yamshuna munma'innina idan kai kai ganin kazantar kashi kaji da agwagi ba haka suke ganin sa ba abinci suke ganin sa wanda suke marmarin sa ma kamar yadda kake marmarin tuwo ko suke ganin tuwo wani abu ne ma watakila mai kazanta su ma da yake ba sa ci saboda haka shi Allah kudusu ne duk inda yake baya haduwa da komai komai baya haduwa da shi yana tare da komai baya haduwa da komai yana tare da komai baya haduwa da komai komai baya haduwa da shi bai saba abin qul law kana bil malaikatun yamshuna munma'innina da mut- da malaiku ne suke bayan kasa suna tafiya kamar yadda mutane suke yawo hankali a kwance garin su ne duniya lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula da wallahi da sai mu saukar musu da manzo malaika ya zo ya magana da su ya isar musu da aikan Allah amma ku jan adam ne saboda haka muke aiko muku dan adam dan uwan ku don ku ji dadin zama da shi ku ji dadin fahimtar maganarsa ku ji dadin tambayarsa ku ji dadin cewa na manta ka sake gaya mini قل بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى بالله بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا duk dai miyagun maganganun nan da kuke faɗi cewa lan numina laka hatta tufajjira lana min ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin tanhara tilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta ila kisaban aw tati billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqi fis samaa'i wa lan nuqiyika hatta tunzila alaina kitaban duk waɗannan maganganu dai wato manansa kun ƙaryata ni abin da nake faɗi ba gaskiya bane ni ba manzon Allah bane Qur'ani ba littafin Allah bane to shikenan yanzu na sa Allah shine shaida tsakanin mu da mu da ku shi dai ya san shi ya aiko ni kuma ya san duk abin da na faɗa domin ubangiji yana cewa lakinin la yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun in ga duk duniya ta ce manzancin annabi Muhammadu ƙarya ne to Allah ya ce gaskiya ne duk mala'iku sun ce gaskiya ne kuma ba mala'iku kadai ba shaida Allah annahu la ilaha illa wal malaikatu ulul ilmi duk mai ilimin gaskiya ya tabbata Muhammadu manzon Allah ne yadda Allah ya tabbata yadda mala'iku suka tabbata ya shaidan bayni wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiran basira shikenan dai na sa Allah shine shaida tsakanina da ku ya isan mini da maganganun banza da kuke faɗa mini shaidan bai ne bai na inna shi Allah kana haka yi kadan masani ne bi ibadihi da bayinsa basiran mai ganin su ne duk inda suke yana tare da su duk abin da aka faɗi Allah yana nan ake faɗinsa yana ji yana gani ana tare da shi ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ما راهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم سما وبكما أميا وبكما وسما مأويهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا آه وبنجي ينا جاء من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا جاء منا يا رسول الله كذا كدامو shi manzon Allah in yayi wazi yayi wazi aka ki damuwa yake samun sa shi yana so ne musulmi kar ka damu man yahdi Allah fa wal mutadi wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man wa man yudlil duk wanda Allah ya bar da shi falan tajid lahum awliya min duni waɗanda Allah ya bar da su ba za ka sama musu wani masoyi majibincin lamari wanda zai shiryar da su ba in ba Allah ba wato ainihin shiriya a wurin Allah take amma kuma akwai kasabi dama Allah ya riga ya gama jan aljanna ba zai ƙara ba ba zai rage ba ya riga ya gama jan wuta ba zai ƙara ba ba zai rage ba tun ba a zo nan filin duniya ba an zo nan duniya to tun daga can a alamu zarri an riga an gabatar mana da alƙawara mun ɗauka to idan mun zo nan duniya sai a sa manzanni su tuna mana alƙawari to wanda yake da maganeto na shirya tun daga wancan wanda aka fesa masa to in ya zo duniya zai amsa kira na manzanni ko kuma wakilan manzanni wanda duk ba fesa mana maganetin shiriya ba tun daga can alamu zarri a fadan Allah din lokacin da aka yi magana da mu aka ce alastu bi rabbikum wanda duk bai samu wannan feshi ba to iya zo duniya duk abin da suka yi ba zai shiryu ba duk abin da wani suka yi ba zai shiryu ba sai abin ya zama wa'azin manzanni da wa'azin malamai da shiryarwan Allah da batarwarsa kamar ɗaki ne mai sakata daga ciki mai kwaɗo daga waje sakata daga ciki yana hannun Allah yana hannun manzanni ko malamai idan malamai sun zo sun sa makulli sun bude kwadon nan za su ta girgizawa idan mai sakata bai ja sakata ba Allah kenan ko to ba yadda za a bude kofar saboda haka ne yi wa'azi kasabi ne Allah shi ne mai shiryarwa shi ne mai batarwa a ganin damansa dukkan mukayensa ne wanda ya shiryar da shi ya shiryar da shi da faralarsa ne wanda kuma ya bashi ya bata ya bashi ya bata ne da adalcinsa kayansa ne aljanna kayansa ne in bai baka ba karansa yace aljanna kayansa ne in bai baka ba sai me karfin da ke jikinka da lafiyar da ke jikin kayansa ne in bai baka ba za ka ta saboda komai yana wurin Allah amma kuma za a bar kasabin na abi shi kamar yadda Allah ya ajiye abi masa zanen shari'ar sa yadda ya ajiye masu wa'azi su yi wa'azi in sun yi wa'azi mutum bai shiryu ba su dauke shi batacce su rabu da shi in sun yi ya gagara alaikum anfusakum kowa ya ta kansa kenan saboda haka in Allah ya ga dama sai ya zare sakata ta ciki idan malamai kuma daga waje sun bude shikenan sai a samu kofa ta budu amma in Allah ya bude daga ciki bai turo malamai sun bude daga waje ba an rufe in ya yi rufe daga ciki ya turo sun bude daga waje har yanzu dai ana rufe man yahdillahu fawal muhtadi wanda Allah ya shiryar da shi to shine fa shiryayye amma yuzlil duk wanda Allah ya bar da shi falan tajid lahum awliya min duni musu waɗansu mutane majibintan lamari wanda za su zo su buɗe musu hanyar shiriya su shigar da su ba min duni in ba Allah ba wa nashrum yawmal qiyamati ala wujuhim su waɗannan kafirai za mu tashe su ne ranar tashin kiyama ala wujuhim su rika takawa da fiskokinsu umyan wa bukuman wa summa suna takawa da fiskokinsu kaza in fiska ta taka to ido ba inda zai gani kenan an taka shi saboda haka sun zama makafi kunne kuma ya nitse cikin wuta ba zai ji ba kenan umiyan wa bukuman baki kuma ya nitse cikin wuta shi ma ba zai ji ba kenan har wani sahabi ya tambace ya rasulullahi yaya za a tada mutum yayi tafiya da fiska annabi ce wanda ya ba su ikon tafiya da kafafuwa a duniya shi zai ba su ikon su yi tafiya da fiskan su a lahira wataƙila wancan mutum bai taɓa ganin ana linga ba na ce wancan mutum kila bai taɓa ganin ana linga ba ai ba linga da kafa ɗaya ke tafiya kafar kuma ta kai faɗin fiska ba wa nashirun za mu tashe su ala wujuhihim ta fiskar za su ka takawa umiyan suna makafi wa bukman suna kurame am suna suna yi ba sa iya magana bakin ya kulle da wuta da ƙasa mawehum jahannam in kaga haka ta faru to mutumin da aka yi masa haka mawehum jahannama ko masu jahannama ne wa nashirun yawmal qiyamati la wujuhum umiyan wa bukman wa summa mawehum jahannam mako masu fa jahannama ne kullama khabat harshen wutan nan ya yanke wato wuta tana huruwa akwai harshen nan mai balbalbal sama din nan to in ya cire larawa ta ce khabatin naru tana tana nan tana ci amma harshen dai babu khabat to idan kuma ya ita ma har wutan ta yi sanyi har ta rufe idonta da wata yar toka hakan nan ma tana nan amma ta rufe idonta ba ganin jan to sai su ce sai su ce hamidat in ko ta yi sanyi gaba sai ce hamidat da hababa kullama khabat ko yaushe wato harshen wutan ya ɗauke zidnahum sa'ira sai mu ƙara musu horuwa kullama na juluduhum baddallahum juludan ghayra hal yazuqu azab a kauce wa irin waɗannan abubuwa na azaban Allah a ji umarnin Allah a aikata a nisanci abubuwan da ya hana a nan nan alkur'ani ya gaya mana za a tada mutane su rika tafiya da fiskar su suna makafi suna baibayi ba sa magana suna kurame ba sa ba sa ji idan mun shiga cikin suratul kafi zaka ji alkur'ani yana gaya mana ba wai da juna bane a a lokaci lokaci ne wato in ka je gaida mara lafiya ka gaishe shi sai ya bude ido ya ganka sai ka ga yau an samu sauki jiya ko shaida mutane baya yi ka har ya girgiza fiska washe gari in ka zo ka gaishe shi ce da sauki kaga labarinka na yau da na jiya da na shekaran jiya ya zama daban jiya ko gane mutane baya yi amma washe gari yakan bude ido ya girgiza kai ya gane washe gari kuwa har yakan iya cewa da sauki kaga akan wannan gadon ne duk aka yi haka ko to haka lahira take wuri wuri ne kaga anan a wannan lokaci suna makafi ne suna baibayi ba sa magana kuma suna kurame ba sa ji suna taka da fiskar su amma in aka je cikin suratul kafi zaka ji alqur'ani ce wara al mujrimuna nara fadannu annahum waqi'uha kafirai sun ga wuta da idon su sun ga ko ba makawa ba makawa za su faɗa cikinta sun ganta da idonsu kaga nan ya saba da umiyan ko a cikin suratu sajdati yana cewa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun in sun ga wutar har za su yi magana ubangiji yanzu kan mun ga wuta ko mun gani mun ji mun ga gaskiya absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan sun ga wuta sun yi magana a cikin suratul mulki tabara suna magana suna cewa in an suna ce law kunna nasma'u aw na fi ashabi sa'iri kaga nan ma suna magana har suna ba da labari saboda haka wuri wuri ne a wannan wuri za a same su makafi ne ba sa ganin komai kurame ne ba sa jin komai baibayi ne ba sa iya magana a wannan lokaci na wannan irin azaba wani lokaci ko za a ba su dama su yi magana su ga azaba har su ba da amsa ana magana da su za ka ji idan masu tambaya sun tambaye su me ya kawo ku wannan wuri sai su ba da amsa ma yahum jahannam kullama khabaznahum sa'ira ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا أئذا كنا عظاما فاتنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا كمان أنت يا أبي إذا في هرهكا me ya zafi haraka ce zalika abin da yasa aka yi haka bi annam kafaru bi ayatina sun karyata ayoyin mu alqur'ani sun karyata annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi masa rashin kunya a gabansa zalika min kafaru bi ayatina sun kafirce wa ayoyin mu sun yi rashin kunya ga manzon mu annabi sallallahu alaihi wasallam kowan mu nan da ya ji abubuwan da suka ta faɗa masa ko to saboda haka ne aka yi musu wannan bi annan kafaru bi ayatina wa qalu kar ku manta su ne suka ce ai zakunna izaman wa rufatan inna law qusuna khalqan jadida su ne suke karkada kashi a gaban su yanzu mun zama kashi rididdigagge mun zama kasa wai za a tashe mu a maida mu sabuwar halitta fil su ne to gashi an tashe su din gashi an tashe su za a kora su kuma zuwa wuta ba wanda zai hana a kai su wuta abin da yasa aka yi musu haka kenan أولم ير أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فهل ظالمون إلا كفورا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا توشن ba an tambaye su ba wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su waye san waye kasa me suke cewa ba Allah ba to yanzu Allah nan da yayi sama yayi kasa yayi wannan abubuwan mamaki tare dan adam kurun ya gagare shi wa shaddu khalqa nami sama banaha rafa asamka fa sawwa wa aqsa laylaha wa akhraja duhaha والارض بعد ذلك دعاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها وندي ونن دي تهدى ادم كوي كي تجو اذا من من نخره تلك اذا كره خاسره آه باكو دوبان سما da mamakin da ke damfare da ita ba kwa duban ƙasa da mamakin da yake damfare da ita da abin da yake tsakaninsu wanda ya wannan dai mai da mutane bayan sun mutu sai ya gagare shi allazi ba su gani bane yalla ba su gani bane anna allah allazi khalaqa samawati wal arda allah nan da ya halicci saman nan mai ban mamaki wal arda da kasan nan mai ban mamaki qadirun yana da iko ala an yakhluqa mislahum ya sabbi fil su dawo kamar yadda misalin su yake da farko sababbi fil waja'alahum ajalan la rayba fi abin da yasa ba su ga abin yanzu bane lokaci ne bai yi ba kowane abu an masa lokaci li kulli ajal wa kullu shay'in indahu biqdir kowane abu Allah ya masa lokacin sa komai gaggawar ka ba zai gaggautar da shi don ka samu biyan bukata ba yadda ya ga dama haka yake tafiyar da lamarin sa wajalam ya sanya musu ajalan lokaci la raiba fi babu shakka cikin wannan lokaci lokacin karyewan kafircin su a badar lokacin mutuwa kowane ɗawayen su tun badar din bai yi ba tana zuwa lokacin mutuwan su bayan badar ita ma tana zuwa tashin kiyama gaba daya ita ma tana zuwa kowane abu Allah ya aje masa lokaci sai lokacin yayi fa abaz zalimuna amma duk wannan wa'azi da ake yi fa fa abaz zalimuna illa kufura amma kai masu muguwar magana a gaban babban mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryata mai gaskiya wanda suka yi zalunci sun ƙaryata mai gaskiya waɗannan kafirai duk wannan wa'azi da bayani da ake sai suka ki su dai sai kafircin nan shi za su yi أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا قل لو أنتم تملكون رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا da kuke cewa a kawo kaza a kawo kaza in kai annabi ne a kawo kaza in kai kawo kaza in kai annabi ne kai mana kaza kai mana kaza kuna faɗin manya manyan abubuwan da kuke so a yi muku bayan ku an yi faɗa da ku ku na gaya muku duk wanda na kawo shi duniya baƙona ne zan ba shi iskar da zai shaka zan ba shi ruwan da zai sha zan ba shi abincin da zai ci zan ba shi wurin kwana zan ba shi lafiya gwargwadon jikinsa har lokacin mutuwarsa tare da mun yi faɗa ɗin faɗan nan yana nan sai ran da zai tafi lahira ne to wannan zai sauka cikin amma in a duniya ne kamar yadda man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama islama mazmuma madhura wa man arada al-akhirata wa sa'ila sa'iha kana sa'ihum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min aba'i rabbik wa ma kana da'u rabbika mahzura kun ga mun yi fada da ku amma duk da haka bai yanke alherin da nake muku ba kuma wai kuna nema a rikito muku wai manya-manyan abubuwa a yi kaza a yi kaza a yi kaza to yanzu da ku ake tambayan ku zo ku yi kaza din za ku yi kulla wantum tamlikuna kaza ina rahmati rabbi yanzu da iskar da ake shaka a hannunku take da ruwan nan da ake sha a hannunku yake da nonon da ake sha a hannunku yake ko ti ko obalti ko ko wani abu dai wanda bai kai kaurin abinci ba amma ya fi ruwa a hannunku yake da abincin na hannunku yake da nama da kowane jin daɗi hannunku yake yadda nake ba ku waɗannan abubuwa bayan mun yi faɗa da ku ne kuka yi faɗa da wani ba za ku bashi wannan ba wanda kuke so ma yanzu za ku bashi irin wannan balle wanda ba ku so wanda gidan ku ɗaya uwa ku ɗaya uban ku ɗaya wani lokaci ya karɓa bashi bashi ma wani lokaci sai hana shi bayan mun yi faɗa da ku bai yanke muku iskar da kuke shaƙa ba ina ba ku bai yanke muku ruwan da kuke sha ba ina ba ku bai yanke muku nono ko kayan shaye-shaye na jin daɗi ba ina ba ku bai yanke muku abinci ba bai yanke muku nama bai yanke muku sutura da jin daɗi ba faɗa da ku ne ai kuke mallake da wannan da ba za ku ba wanda kuka faɗa ba wanda kuke son zama yaushe kuka bashi wannan kul ga ya musu law antum da ku ne tamliku ne kuke mallakar khaza rabbiya taskokin rahmar ubangiji na annabi kenan idan la amsaktum kenan da ku rike kun hana in ka ja famfo baka biya so su yanke in ka ja lantarki baka biya so su yanke in ka ja in ka ja su yanke duk abin da yake na hannun mutum dai idan baka bashi abin da yace ka bashi nan ba zai yanke to ga kafir an ce su yi tauhidi ba su yi ba ana ba su iska an ce su yi sallah ba su yi ba ana ba su ruwa an ce su fitar zakka ba su fitar ba ana ba su an ce su su su yi azumi ba su yi ba ana ba su tuwo an ce su yi haji ba su yi ba na ba su nama duk ba wanda aka yanke amma da hannun mutane suke da in an musu wannan yankewa za su yi law antum tamlikuna khaza'in ra idan kenan la amsaktum da sai ku rike ku hana dan me khashyatal infaq saboda tsoron kashe kuɗi dan adam wanda yake kashe yake kashe yarsa dan kar ta ci abinci tare da shi wai na jin tsoron talauci har Allah ya faɗa ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nan narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira wanda yake hana ma yarsa abinci har gara ma ta mutu akan ta tashi ta abinci law antum tamlikuna kaza in rahmati rabbiya idan la amsaktum da kun kame dan me khashata khashata infaq saboda tsoron kashe kudi wa kana insanu qatura amma mutum da kwauro yake amma mutum da rowa yake
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولقد آتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ya rasulullah kai hakuri neman wai in kai annabi ne kai mana kaza mu gani in kai mana kaza mu gani ai kawo abubuwan mamaki a nuna kafirai baya kawo imani ai da fir'auna yayi fir'auna da mutanen ai da sun yi imani na kawo sanda kuru-kuru na ba Musa duk abin da yake so sandan nan za ta yi ta rikide ta zama ci fir'auna sai ya tashi ya gudu sannan duk abin da yake so da sandan nan za ta yi masa mun ba shi ayoyi guda tara su ne wanda aka ambata ga sanda ga hannu ga kuma waɗanda suke cikin